يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما bayan haka ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh muna godiya ga Allah madaukakin sarki da ya haɗa fuskokinmu a wannan yammacin juma'a kenan 25 ga watan zulqa'ada shekara 1446 hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma yayi daidai da 22 ga watan Mayu kenan shekara 2025 mun hada wannan masallaci na mai albarka Masjid Ibn Taymiya da ke nan gwargwaje domin ci gaba ko in ce tumfayewa da karkarewa a jeran giyan muhadarori da wannan kungiya mai albarka na jama'atul zalisi bid'a wa iqamatu sunna reshen zaria wanda ta shirya wanda aka yi kusan kwana takwas a jere ana wa'annan wa'azuka muna fatan Allah ke mana taimako ya mana gamda katar wannan mawdu'i namu kamar yadda mai fada ya fada muhimmancin haɗin kai cikin al'ummar musulmi da kuma sharrin da yake cikin rabuwa sanadiyan haka sai ya zama to na ɗan tattara watannan 'yan muzakira a taƙaice wanda za ta ɗan ba mu haske a kan abin da muke son za mu tattauna ɗin inda an faɗe shi da hausa to ba laifi idan muka juya shi muka ce mishi a hammetin littihad wa sharrin tafarruk mahimmancin haɗin kai da kuma sharrin da yake cikin rabuwa muna fatan Allah ya amfana da mu da wannan abin da za mu karanta sai dai bayan muƙaddima da na yi na gabatar da shi akan maƙalif akan kamsat maƙalif al-maqlab al-awwal wanda muna buƙatar mu mafhum al-ittihad wa tafarruq mu fahimci me ake nufin da shi kanshi haɗin kai da turewa da dunkulewa waje guda da kuma me ake nufi kuma da at-tafarruq ko al-istiraf misali ko kuma al-furqa al-matlab al-thani za mu koro an babu nusus allati tahussu ala al-istihad wa tuhadhiru ala at-tafarruq wa an su nasoshi na al-qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam waɗanda suke kwadaitarwa akan a ture a dunkule waje guda sannan kuma da haɗarin da yake cikin rarrabuwa al-maqlab al-thalith za mu ji wa'ansu ɓangarori na asbabul furqati wal ikhtilaf menene sababban da suke sanya a sami saɓani ko kuma ake samun rabuwa a cikin al'umma al-maqlab al-rabi za mu ji asarar al-ittihad bain al-muslimin al'umman musulmi idan suka ture suka dunkule wani guda menene tasirin wannan yake musu المطلب الخامس sai mu ji kuma khatar tafarruq bainal muslimin me hadarin da yake cikin al'ummar musulmi idan suka wawware aka samu karkasuwa menene hadarin da yake cikin haka sai karshe al-khatima sai kuma al-masadir wal maraji muna fatan Allah shi mana muwafaqa ne mana dan da kata kalmar da aka magana akan muhimmancin haduwa da kuma sharrin da yake cikin rabuwa kalmar ta muka amfani da kalmar al-ittihad tana da mutaradifat nashi mabambanta irin su al-wahda wanda yana magana dinkewa ko kuma haɗin kai misali to amma muka ɗauki kalmar ittihad wanda ainihin masdar ɗin kalmar sab ɗin kalmar ya faro daga ittihada ma'ana bi kasrul hamzati hamzan ay mashi wata liqata التاء المشدرة شي كما تاء أي ماشي شدة لوصل يسمى كي لما تكتب شي اتحد أي امتزاج الأشياء حتى تصير شيئا واحدا أسامي شاكو إيه والأبو هو تزمن شو أبو بلا ijtima'ul ashiya ko kuma kace haɗuwan abubuwa a wurin da zaka ya fi wakatin ya zama to sun hada a wani guda daya la tatajazza wanda ba ta rarrabuwa ba ta tsinkewa zaka iya kace ittihadur ruhi wal jasad an samu haduwa tsakanin ruhi da mene gangan jiki idan ka raba rai da gangan jiki ɗaya zai iya rayuwa babu ɗaya ba zai yiwu ba idan ga gangan jiki aka samu rai sai ga mutum na motsi idan ga gangan jiki aka rasa rai me zai faru ba mutum to kaga an samu mene ittihad kenan an samu haduwa ittihadur ruhi wal jasad an samu haduwar ruhi da gangan jiki sun zama abu daya wannan sukan ce a harshen larabci shine yake bada ma'ana akan haka istilah kuma sukan ce ittisal wa dimaj shay'ani fa akthar shine haduwa da cakuduwar abubuwa guda biyu ko fiye da biyu idan aka ce haka akan ce ittihadul qawm idan damaja ba'dhum li ba'd ma'ana jama'a sun haɗu idan tashinsu suka gauraye suka cakudu da tashi wa faru shay'an wahidan muttasilan suka zamanto abu ɗaya wanda suke ɗamfare da juna ma'ana dai yakan zamanto a tagaice ma'anan ittihadin al-indimam abu ya zamanto ya ɗamfara da juna wal ishtima ko a ce sun haɗu ko a ce wani ya haɗu da wani idan ya zamanto sun haɗa jiki ko sun haɗa ra'ayi tattare da shi wani lokaci akan ce al-ittihad ko al-ittifaq ai ittihada ma wutar ra'ayi ai ittafaqa idan sun hada kan ra'ayi guda daya sai a ce musu mene ittihada ma wutar ra'ayi ai ittafaqa kenan wa asli kalmatul ittihad ne tauhid ma'ana daga ɗayan ta abu duka a ta kuda a zamanto abu ne guda daya ma'ana wa huwa al-ifrad shine ta abu ka sanya shi zamanto guda daya wanda baya kishiyantar juna kishiyar haɗin kai ko kuma ittihad shine at-tafarruq wa ta'addud rarrabuwa ko kuma wancan ya zama to wancan daban yake wancan na daban wancan daban an samu mene iftira infisal sun rarrabu da juna idan aka samu wannan sai a ce an samu tafriq an samu karkasuwa da juna istilahan abin da ake nufi da at-tafarruq shine ya zamanto khilaful jama'ati wal istima' an sami saɓanin haɗuwa ma'ana a ce mutane sun ture sun dunkule waje guda to idan ya zama to an rarrabu to shi ne kisiyar saka kisar Allah ce wa tasimu bi hablillahi jami'an wala tafarraqu ay ba'da al-ijtima ay wala tafarraqu ba'da al-ijtima kar ku rarraba bayan da kun mene kun haɗu kun ture kun dunkule waje guda ɗaya wani lokaci malaman larabci sukan ce da al-iftirar da attafarruk duk ma'anansu ɗaya ne wani lokaci kuma sukan ce a'a attafarruk ma'ana rabuwar da ya zamanto gangan jiki wani na wancan wajen wancan na wancan wajen sai a ce sun samu mene attafarruk idan kuma suka ce aliftirak ma'ana sabanin ra'ayi ma'ana ra'ayina ya tara banban da na malam Mustapha ya sha banban da na dakta ga sha a gefe na sai a ce an samu sabanin ra'ayi ma'ana dai a dunkule wannan shine ma'anar da yake tattare da al-ittihad da al-ittifaq tsakanin harshen larabci da kuma ma'anar shi istila idan an kuma cikin mu'jam maqayisul lugha za a ga wannan maganganun da na faɗa lisan al-arab za a ga ta al-mu'jam al-wasir za a ga sun koro wa'annan ma'anan da muka faɗa a haka ne ma wanda yake ƙara tabbatar da wannan cewa at-tafarruq din hadisin bukhari wanda manzo Allah yake goranta wa mutanen madina yake ce musu ya ma'ashar al'ansar alam ajidukum dullalan fa'adakum Allah bi wa kuntum mutafarriqina fa'allafakum Allah bi ma'ana man zalla yake ce musu ya ku mutanen garin Madina ashe ban same ku cikin bata ba Allah ya shirya da ku sanadiyya na ku ka samu shiriya wa kuntum mutafarriqin kun zama ku amene ba ku ba zar amene a wawware a rarrabe awon na can kadarar na can ba ka iya haɗin kai da juna manzo Allah sai fa allafa kumullahu bi sai Allah ya haɗa kanku sanadiyya na kuka zama tsintsiya madaurin ki daya ina fatan mun gane ma'ana dai wannan shine abin da yake ishara zuwa ga abin da ya shafi ma'ana na abin da ya shafi al-istihad da kuma at-tafarru ko shakka babu bangare na biyu da zamu shiga akan nassoshi da suke magana faɗaitarwa akan haɗin kai da tsoratarwa akan abin da ya shafi rabuwa farkon musulunci ko mu ce farkon al'umma wannan al'ummar namu gaba ɗaya ta kasance al'umma ce guda ɗaya inda Allah ke cewa wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahida wa ana rabbukum fattaqun ko Allah ya ce lallai watan nan addini ne wacce take addini ne guda ɗaya ni ne kuma ubangijinku sannan kuma ku kaɗaita ni ku ji tsoro na ma'ana wajen kun bauta mu to ya zama to ku ji tsoro na ma'ana yana magana akan cewa al'umma ne guda ɗaya wanda suke kan addini kuma guda ɗaya shi yasa Allah ma yake cewa wa ma kana nasu illa ummatan wahida fahtalafu walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum fima fihi yakhtalifun cikin suratul yunus Allah ya ce wa ma kana nasu illa ummatan wahida a da can mutane ba su kasance ba face al'umma ce guda ɗaya sallin tal guda ɗaya fahtalafu sai suka samu sabani a cikin junansu Allah ce walaula kalimatun sabaqat min rabbik ba dadin kalma da ta gabata ta rigaya daga wajen ubangijin ba ubangijin ka ba Allah ya ce da yayin hukunci tsakanin su cikin abin da suka yi zaman su suke sassabawa ma'ana da yayin musu hukunci tun anan gidan duniya amma saboda ubangiji ya tabbatar musu da hujja na turo da manzanni sai aka jinkirta hukunci sai gobe kiyama irin ka dai kuma Allah ya sake ya faɗa yake cewa kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه ألا يتوى ما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهد الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم ألا يشي للي كان الناس أمة واحدة الأمة تنكتلت متعني تنكتلت الأمة شيء بداتية suna tafiya ɗaya tallin taltilo ina fatan mun gane a qira'an ubay bin ka'ab kenan da abdullahi dan mas'ud yake cewa kana su ummatan wahidatan sai ce fahtalafu sai suka sassaba suka samu sabani bayan sabani da suka yi fa ba'atha Allahu nabiyina mubashirin sai Allah ya turo manzanni annabawa waɗanda suke bushara ga wanda suka bi annabawan cewa ya sami aljanna suna gargadi kuma ga waɗanda suka saba musu sannan kuma Allah ya saukar da littafi ga annabawan nan littafi na gaskiya wanda zai zama to yake hukunci tsakanin mutane na abin da suka samu sabani a kai Allah ya ce ba sassa ba a cikin wannan abin ba sai bayan da aka ba su shari'a aka turo musu da hujjoji bayyananne amma sai zama to zalunci ya sanya suka juya baya suka ki bin wannan abin da aka saukar musu shi amma duk da haka Allah ce sai Allah ya shirya da waɗanda suka yi imani akan abin da suka yi sabani a cikin shi na gaskiya da yaddan ubangiji Allah shi ke shirye da wanda ya so zuwa ga tafarki madaidaiciya ma'ana ne al'umma kan kasance a dunkule ne a ture shi yasa ibn kasir Allah shi mishi rahama cikin tafsirin sa yake cewa bayan sura annabi adam alaihi salatu wassalam sai aka samu karni karni guda goma gaba daya suna kan addinin gaskiya ne ba su samu sabani ba sai bayan shudewar karni na goma sai aka turo annabi Nuhu alaihi salatu wassalam ya zama to shine farkon manzo wanda ya zama to bayan mutane sun samu sabani sai aka turo shi domin ya zama to ya zo ya tsinke su ina fatan mun gane a karkashin haka idan mun gane wannan sai ya zama to ashe hanyar da Allah ya tabbatar da al'ummar ya zama to suke rayuwa akai shine ya zama to hanyar da annabawa suke kai shine Allah ya ce wa anna hadhihi sirati mustaqiman fattabi'uhu ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون كو الله يتي وان هذه سبيلي كو وان هذا سبيلي وان هذا صراطي مستقيما نعم الله يتي وان هذا صراطي مستقيما cewa wannan ita ce hanya ta wata take miƙaƙƙiya Allah ce mene fattabi'uhu sai umarni sai ku mene ku bi shi ma'ana hanyar musulunci kenan Allah ce wala tattabi'us subula kar ku bi wa'annan ƙananan hanyoyin da suke gefensa idan ku bi su fa tafarraqa bikum an sabili sai ya zamanto za ta raba ku da hanyar Allah wanda ya zamanto Allah ya sanya ku ya zamanto za ku bi wannan hanya din wanda zai miƙar da ku akan shi Allah ce wannan shine abin da Allah yake muku wasiki da shi akan ku bi tafarkin wannan sannan kuma ku tabbata akan haka din kar ku zamanto kun sassaɓa a kan abin da zai zama to kuke rayuwa a cikin haka wanda zai zama to shine hanya madaidaiciya wanda Allah ya ɗaura ma al'umma ya zama to sun tafi sun yi rayuwa akan haka din shi yasa Abdullah ɗan Mas'ud ya kawo hadisi yake cewa manzon Allah sai zama sai sai ya rada hanya guda ɗaya mai kakkiya a gefen shi kuma sai wasu hanyoyi subul yake cewa wannan ita ce hanya Allah mai kakkiya ku bi shi kar ku bi wa'annan ƙananun hanya idan kuka bi su za su ɓatar da ku akan tafarkin Allah ina fatan mun gane ma'ana sai hanyar Allah hanya ce wacce take tallin tal wannan kwal guda daya wanda gaba daya shi aka umarci dukkan al'umma su zaman to sun bi sun tafi akan shi idan kuma ya zaman to sun saba wannan hanya sai ya zaman to kuma sun bar tafarki wanda aka shirya su akan shi kenan shi yasa ya zaman to Qur'ani da Sunna suka kwadaitar suka zaburar akan mutane su zaman to sun tafi hannu daya ma'ana suna tafiya a cikin addini guda ɗaya ya zama to ko manzo Allah sallallahu da yayi hijira ya samu mutanen Aus da Khazraj waɗanda ya zama to sun zama to a rarrabe kafin zuwan musulunci sai Allah ya jawo hankalinsu yake ce musu wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على تفاخفة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون الله يكي واعتصموا بحبل الله جميعا كويرقوا بإجيا الله جباء يوكو هذا أمني أتوري أدوء لوجين إليه دايا يتي ولا تفرقوا كركوا سسابا واذكروا نعمة الله عليكم كتنا نعمة الله أكركوا أغريكم إذ كنتم أعداء lokacin da kuka kasance makiya kuna adawa da juna kuna fada da juna fa allafa baina qulubikum sai Allah ya hada tsakanin zukatanku fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana kuka wayi gari da ni'iman ubangiji kuka zamanto yan uwa wanda ya zamanto Aus da Khazraj wanda ya san tarihin sa a baya waɗansu mutane ne wanda suka zamanto suka yi fada da yaƙi tsakaninsu za su iya su zamanto suna gwabda yaƙi a shekarar ɗari ana yi idan ka koma meye dalilin fadan bai wuce an faro asalin fadan daga mene ba daga kwai ko makamancin haka ma'ana an ija kwai ya zamanto wancan ɗan ƙabilar shi kuma yana janye da raƙuman shi ko wani abu makamanta ka sai ta taka wancan kwan ana taka mashi kwan shi kuma sai ya ɗauko tokabi sai ya soke wannan raƙuma sai dangi wannan sai ya kashe min raƙumi sai su zo sai su kashe wannan sai dangi wannan su taso dangi wannan su taso sai a ta yaƙi a gwamna shekara da shekaru ana gurda yaƙi to amma da ya zamanto ni'ima ta musulunci ta zo sai ya zamanto duk da wancan faɗan da suke da komai da komai sai Allah ya ture ya haɗa su ya ture su suka zamanto tsintsiya tsawon su ɗaya kila mu gane magana imamu ƙoƙi Allah shi mashi rahama yake cewa fa inna Allah ta'ala ya amuru bil ulfa Allah yana umarni ne akan a ture a durƙule wa yanha anil furqa yana kuma hani akan mene rarrabuwa yace fa innal furqata halaka domin a cikin rarrabuwa din nan akwai mene halaka ne wal jama'atu najaha yace shi kuma haduwa cikin jama'a tsira ne ina fatan mun gane magana shi yasa Allah shi mai ibnu mubarak rahama yake cewa innal jama'ata hablullahi fa'tasimu minhu bi urwatihi alwusqa liman dana yace lallai cewa taron jama'a ita ce igiyar Allah da Allah yake cewa ku yi riko da shi wa atasimu bi hablillahi jami'an tincan ya ce igiyar Allah ce wata take mai ƙarfi wanda yake nufin zai yi addini to sai ya bi wancan tafarki ya ture ya dunkule ya samu al'ummar da za su haɗu tare kenan imam qabari yake cewa daga abdullahi dan mas'ud ya haifaito mana wai abdullahi dan mas'ud yake cewa huwal jama'a ai ku riko da igiyar Allah sune al jama'a yake cewa alaikum bil jama'a fa inna hablullahi allazi umira bil ita ce igiyar Allah wanda aka umurce ku ku riko da shi wa inna ma takrahuna fil jama'a abin da kuke ki a cikin abin da ya shafa turewa da dunkulewa waje daya wa fa'a da yin da'a ga biyayya a cikin haka khairu min ma tuhibbuna fil furqa shi yafi alkhairi saboda a ce an wawwatsi ana rarrabe wancan na kan wancan na kan komai daɗin rabuwa to haɗuwa ya fi shi kina mun gane magana akwai maganganu da yawa waɗanda ya zamanto irin su imamun nawawi suke magana akan cewa wancan igiyan Allah da ake magana shine ittiba'u kitabil aziz bin littafin Allah mai girma da buwaya da bin dokokinsa da bin kuma ladabtuwa da abin da Qur'ani ya ladabtar da mu sai Allah ce wala tatafarraqu kar kuma ya zaman toku mene wala tafarraqu kar ku rarraba ai ya umarni ji ne zuwa jama'atul muslimin ya zaman to an ladabci al'umma musulmi gaba daya an haɗu an amfara a waje guda ba tare da an sassaɓa ba ma'ana daga cikin dai fassarar da aka yi nawa a kasan wabi hamdulillah jami'an shine ya zamanto suna magana ya zamanto su ne mai aljama'a wanda kuma wasu ruwayan katada da imamu sujji suke cewa a shine littafin Allah gaba daya ma'ana alqur'ani ya zamanto an riko da shi kamar da Abdullahi dan Mas'ud yake cewa inna hadha alqur'ana huwa hablullahi matin shine igiyar Allah wanda yake mai karfi wa huwa an-nurul mubin sannan kuma shine haske wanda yake mabayyani wanda duk ya riko da shi to yana cikin haske والشفاء النافع فنكم شيني وركا وندي يكي مني من أنفان الوا وعصمة لمن تمسك به فنكم كارياني لكن زمن تو كاريا دا دكا وندي لمن تو يروك دا شكينا ونجاة لمن تبعه فنكم إيراني دا دكا وندي يبيش معنى دي دا الله يمنع أمني عنا مبتا فرشن الله كان مرربو سيكي ولا تفرق كما افترقت اليهود والنصارى kar ku rarrabu kamar yadda yahudu da kiristoci suka rarrabu ma'ana rabuwan da suka yi wancan suka rabu yahudu suka rabu kiristoci suka rabu sai zamanto aka ce kar ya zamanto wannan al'umma ta manzan Allah ma zamanto mun rabuwa irin wancan din shi yasa a cikin hadisin Abu Hurairah Allah shi kara masa yadda yace manzo Allah sallallahu alaihi yake cewa inna Allah ta'ala rabbakum salatan Allah yana yarda muku da ababai guda uku sannan kuma yana yin fushi da su ga ababe guda uku ya yarda maka ku bauta maka shi kadai sarku shirka da shi da kowa ma'ana a tsantsanta zalla tauhidi sannan kuma a ce shirka kuma san da ita wa anta atasimu bi hablillahi jami'an Allah ya yarda muku kuma ku yi riko da igiyar Allah gaba daya wa anta nasahu man wallan Allahu amarkum sannan kuma ku yi nasiha ga waɗanda Allah ya zubinta al'amarinku zuwa gare su shugabanni kenan Allah kuma yana yin muku ababe guda uku daga ciki akwai kila wa kal ce ce ku ce sannan kuma akwai rabaatul mal tozar ta dukiya sannan kuma yawan tambaya cikin abin da bai da fa'ida ma'ana dai wannan shine abin da aka ce a cure a dunkule sannan kuma Allah ya ce ku tuna ni'imar Allah akan ku lokacin da kuka kasance makiya juna Allah ya hada zukatanku kuka zamanto kuna tafiya akan tafarki daya bayan da kun cancanta ku halaka za ku kai zuwa ga wuta sai zamanto sanadiyar zuwan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Allah ya muku baiwa da manzo Allah sai ya tsamar da ku na abin da yake karantar da ku na alqur'ani da hadisi ya tsamar da ku ya fasa zuwa ga tudun mun tsira wa kuntum ala shafa hufratan minan nari fa an kazakum minha sai zaman to ya tsamar da ku da wannan ni'ima da Allah ya muku da Allah yake cewa laqad manna Allahu 'alal mu'minina idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmata wa in kanu min qabl lafi ne falalin mubin ko ma'ana manzo Allah yana koyar da su alqur'ani da hadisi da shine sai zaman to wancan tahiliyar da suke ciki na rarrabuwa sai zaman to sai ya hada kansu da shi kenan ashe kaga abin da zai hada kan al'umma su zama to tsintsiya madaurin daya shi ne mene littafin Allah da shiriyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk abin da ya zama to ba haka ba to ba zai haɗa al'umma ba ina fatan mun gane a cikin hadisin Abu Musa al-Ashari Allah shi kara masa yadda yace manzan Allah sallallahu alaihi yake cewa al-mu'min al-mu'min kal bunyan yashuddu ba'dahu ba'da wa shabbaka baina asabihi manzan Allah yake cewa mu'mini ga dan uwansa mu'mini kaman gini ne ma'ana yana son ya nuna yadda suke ɗamfare da juna suke tattare da juna suka ture suka zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ma'ana kamar a ce ga gidan nan da muke cikin masallacin nan ga wancan bangaren idan aka ce yanzu a cire saman nan ba zai yi rayuwa a cikin nan cikin daɗi ba ko ko a ce a cire wancan bangaren ya faɗi ƙasa za mu rayuwa a cikin nan muke cire ba zai yi ba sai manzo Allah ya kamanta mumini da mumini yace kaman gini ne ta ne ya shuddu ba'abuhu ba'aba ta yanda sashi yana karfafan sashi tashi na taimakon tashi ɗaya yana jin in ba ɗaya shi ma ba zai iya rayuwa ba in babu ɗaya manzo Allah wa shabbaka baina asabihi ya hada tsakanin ɗan yatsunsa domin ya nuna yanda yake nuna dan fauyansu da juna cewa in babu wannan babu wannan kila mun gane magana wannan dai hadisin Bukhari da Muslim wanda yake magana yake ishara akan abin da ya shafi cakuɗewa da juna a zamanto abu guda ɗaya sannan cikin shura kuma Allah ya sake yake cewa aqimu dina wala tatafarraqu fi ku tsayu akan addini ko ku tsaya da addini ko kar ku rarrabu akan sa ma'ana ku tsaya akan addinin Allah ne ku rayu akan sa bayan yayi ambaci annabawa kenan sai ce wannan yana nufin ku tsaya akan alqur'ani wanda Allah ya zamanto ya umurci al'umman mu'minai su haɗa akan wannan ya kuma hana su akan ya zamanto su yi sabani akan haka kar su samu sabani su samu rarrabuwa akan haka domin da yawa abin da ya halkar da al'umma ba wani abu ne husuma ne da jayayya ne tsakaninsu sai ya zamanto sanadiyya haka sai ya zamanto suka babbalce sai ya zamanto ba su suka suka tashi a tsintsiya madaurin ki daya Allah ya tafi dawo al'umma akan cewa waɗanda suka zamanto suka rarraba a cikin addini suka zamanto a rarrabe manzon Allah ba shi cikin su kuma ba su tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda yake cewa innal ladina farraqu dinahum wa kanu shi'an lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah ثم ينبئهم الله بما كان ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون التي ان الذين فرقوا دينهم للي ودن da ya zamanto suka rarrabu cikin addinin su wa kanu shi'an suka zamanto kungiya kungiya ko yanki yanki daban-daban lasta minhum fi shay kai manzon Allah baka a cikin su mana yanda yahuda suka karkasu kiristoci suka karkasu yanda ka zo ka same su ba ka ba su inna ma amruhum ila Allah al'amarin su yana wajen ubangiji ne Allah ya ce kuma zai ba su labarin abin da suka kasance suke aikatawa ma'ana dai yahudu da nasara sun sassaba sun rarrabu wanda rarrabu wannan nasu ya zamanto aka ce manzan Allah ya fita da su ba shi cikin su suma ba su tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam duk da cikin tabi'ai kamar Dawud yana cewa da Abu ya rawaito daga Abu Hurairah yake cewa wannan aya take fara innal ladina faraqu dinahum ai ta sauka ne a cikin wannan al'umma ta manzan Allah duk wanda ya zama to bata ture sun dunkule waje ɗaya ba ba ta da manzan Allah manzan Allah ba shi cikin su suma manzan Allah ba ta cikin manzan Allah ba shi tare da su suma kuma ba su tare da manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Imam Sa'adi Allah shi mishi rama a cikin tafsirin Karim Rahman yake cewa wannan aya mai girma tana nuni tana umarni ne akan cewa Allah yana umurtar al'umma ne su haɗu su ture waje guda معناه ودلت الآية الكريمة أن الدين يأمر بالاجتماع والائتلاف وينهى عن التفرق سنكم هنا هني أكم منه للربوة في أهل الدين أثناء الأمر الديني هكذا يتي وفي سائر مسائله الأصولية والفروعية هكذا أثناء ثورة مسألة لي وانده إذا منتو مسألة كتاب أصول توشي معنا توحيد لما كمان تنوانم da kuma abin da ya shafi furu'a shi ma da manto duka ana bukatar da manto al'umma su ture su zama tsintsiya madaurin ki daya yace dan haka ne sai ya zamanto Allah ya umarni akan cewa manzon Allah ya barranta ga dukkan wanda ya zamanto suka daidaita suka zama daban-daban manzon Allah ba shi a cikin su su ma kuma sun saba manzon Allah din al'amarin su yana wajen Allah Allah zai sakanta ma kowa akan abin da ya zamanto suke aikatawa ma'ana dai lokacin da al'umma ya zamanto suka basture ba ba su tafi tsintsiya madaurin su ɗaya ba to sun saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai ya zamanto kai tsaye ana ji musu tsoro gargadin da Allah ya yi wa mai shagigar rasula من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا Allah ce dukkan wanda ya zamanto ya saba ma manzo bayan shari'a ta bayyana mata an gaya mashi na soshi na Qur'ani na hadisi amma ya toge ya kibi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin sannan ya bi hanya ta farkin da ba nan mu'minan farko suka bi ba suwaye mu'minan farko su ne ne farko sahabbai da tabi'ai ya saba ma hanyar sai ta farki irin nasu Allah ce ni wallahi ma ta walla za mu fuskantar da shi za mu shigar da shi inda ya tafi sannan kuma wa nuslihi jahannam sannan kuma shigansa ita ce wutan jahannama wa sa'at masira Allah ce tur da wannan mummunan makoma din ma'ana ana jin tsoro ga dukkan wanda ba su tsamfara sun bi al'umma ba sun bi tafarkin mutane akan hanya madaidaiciya ba to zai zama to abin da za su kai zuwa zai kai su zuwa ga halaka gaba daya to zai zama to ana ji musu tsoron ya zama to za ta halaka halakan nan kuma ya zama to ya kai su zuwa ga mene bin hanya da zai kai su zuwa ga wuta muna fata Allah ya tsare mu ga bin tafarkin wuta har wa yau cikin ababen da ya zama su ake umarni da shi akan abin da ya shafi dunkulewa da curewa waje guda ɗaya da kuma hani akan kar mutane ya zama to sun rarraba daga ciki akwai yaban da Allah yake yi ga waɗanda ya zama to hatta a wajen fagen yaƙi akan tafarkin Allah Allah ya zama to yake yaban su akan yadda suke dunkulewa suke curewa waje guda suke tafiya ma'ana suna ɗamfare da juna Allah ce inna Allah yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus ko Allah lalle yana son waɗannan wanda suke yin jihadi suke yaƙi akan tafarkin Allah suna tafiya a cikin sahu Allah ce ka'annahum bunyanun marsus kai ka ce wani gini ne wanda yake ɗamfare da juna haka ake son al'umma ya zamanto sun tafi suna tafiya cikin tsintsiya madaurin ki daya Shaykhul Islam Allah su mishi rahama yake cewa wal khairu kullu al khair fi ittiba'i salaf salih dukkan alkhairi dukkan wani alkhairi to yana cikin bin tafarkin magabata shine wancan da muka fara manzon Allah da sahabbansa kenan wal istikthar min min ma'rifati hadith hadith rasulullah sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da yawaita sanin hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa tafaqquhu fihi sannan kuma da neman fahimtar addini a cikin hadisan manzon Allah ne sai ce wal ittisamu bi hablillah sannan ya zama to ayi riko da igiyar Allah wa mulazamati ma yadu ila jama'ati wal ulfa sannan kuma a lazanci abin da zai hada mutane akan su taru su cinkuɗe waje guda su haɗu kenan wa mujalabati ma yadu ila al khilaf wal furqa sai ne tanta abin da zai kawo maka sabani da rarrabuwa yace illa an yakuna amran bayyinan qad amara Allah wa rasuluhu fihi sai dai ya zama to al'amarin da Allah da manzon da suke umarni da haka a fili su a nan sai zamanto fa'alar ra'atu wal ayn dole ya zamanto za a bi ana so ko ba a so kila mun fahimci magana ma'ana majmu'ul fatawa imamu ibn taymiya ya hakaito wannan magana ma'ana dai yana ishara zuwa ga abin da ya shafi wannan abin da ya shafi hadin kai ko kuma makamantan wannan akwai asali na Umar bin Khattab Allah shi kara masa yadda wanda ya zama to yake magana akan abin da ya shafi turewa yake cewa ya faɗa akan minbari yace ina gaya muku kamar yadda manzon Allah ya gaya mana manzon Allah yake ce mana ku zamanto ku bi me yake da suna sahabbaina sannan kuma ku kyautata musu kar ku saba musu kar ku dage su sai manzon Allah ya ci gaba da musu yake ce musu alaikum bil jamaa ina umurtan ku ku zamanto ku haɗu ku zama tsintsiya madaurin ki daya ku zamanto kuna tattare da jama'a kuna dan faroje guda wa iyyakum wal furqa manzon Allah ya ce na hane ku da rarrabuwa fa inna shaytana ma'al wahid shaytan yana tare da mutum daya ma'ana duk wanda ya zama manto ya ware gefe guda to shaytan zai zama to mafi sauki yana tare da shi zai halakar da shi ya sanya mashi wasu wasu ya halakar da shi kila mun gane maganar wa huwa min al-islam ab'ad manzo Allah yace idan kuma ya zama to mutum sun kai guda biyu to shaytan zai zama to ab'ad ya ni santa daga gare su ba zai je ya sanya masa wasu wasu wasu zai bene ya halakar da su ba manzo Allah ya ci gaba da cewa man arada bi qubuhatil janna duk wanda yake son ya zama to ya tsinci kanshi a tsakiyar gidan aljanna ma'ana ya shiga gidan aljanna a gidan aljanna kuma ya zama to yana cikin tsakiyar gidan aljanna malaka falyalzamil jama'a to ya lazanci jama'a ya ture duk inda aka ce ga jama'a tana tafiya to ya zama to ya lazanci jama'a ana tafiya tare da shi yace man sarratu hasanatuhu wanda aikinsa na gari ya zama to ya faranta masa rai wa sa'atu sayyi'atuhu sannan ko muna na ayyukan shi muna na mishi rai ya bata mishi rai bazala ce fa zalikum almu'min to wannan mu'mini ne duk wanda ya zama to zai aikata alkhairi ya farin ciki da abin da ya aikata na alkhairi lokacin kuma ya zama to ya saba ma Allah zuciyar shi zama to yana zargan zuciyar shi akan abin da yayi mazala ce to wannan mu'mini ne yake irin wannan tunani wannan hadisin Tirmidhi da Imam Ahmad da Nasa'i suka ruwaito shi na'am a gurguje Allah ya taimake ka Allah ya taimake ka malam Mustafa to shikenan bari mu ba gurgujen manzala ce al-mu'min mir'atul mu'min ko mu'mini madubin dan uwansa ne mu'mini wal mu'min akul mu'min mu'min dan uwan mu'mini ne ya kufa alaihi zai'atahu yana kare masa abin da ya zama to ya tozartar ko ya watsar da shi abubuwan su suka lalace to idan ya zama to dan uwan mumini ya gan shi ko ya ga wani aiki daga wajen shi zai maza maza ya ankarar da shi ma'ana abin shi da zai lalace sai ya zama to ya sanya a gyara shi kenan sannan kuma yakan kewaye mishi dukkan abin da ya zama to yake bayan ka wanda bai gani ba ma'ana dan uwanka idan ya ga aibinka sai ya zama to zai tattauna da kai ya nuna maka ga abu kaza ka gyara domin kar ya zama to ka tsinci kanka a cikin abin da ya zama halaka ne ina fatan mun gane magana Allah ya sake cewa a cikin abin da ya shafi kiran mutane akan karfirin raba Allah ce wala takunu kal ladina tafarraqu wa ikhtalafu ba'd ma ja'ahum al bayyinat wa ulaika lahum azabun azim cikin ayan 105 cikin Ali Imran ko hadisi ya tabbata daga cikin musnad Imam Ahmad Muawiya bin Abi Sufyan yake cewa mun zo garin Makka sai na miƙe don yi sallar azhar yace sai na ji manzo Allah sallallahu alaihi yana cewa inna ahlal kitabaini iftaraqu fi dinihim ala 72 milla manzo Allah yake cewa yahudu da nasara sun rabu a cikin addinin su har kashi 72 yace wa inna hadhihi al-umma watan al-umma nawa tataftariqu ala 73 milla sai sun karkasu kashi saba'in da uku yani al'ahwa yana nufin duk cikansu ‘yan bida'a da ‘yan san zuciya duka da a rarraba a kan haka mazana ce kulla hafin nar duk cikansu suna cikin wuta illa wafida sai guda ɗaya kaga rarrabuwa shari ne wanne ne guda ɗaya wahiyar jama'a aka tambayi mana aka ce man hiya ya rasulullah wanne ne ce ma ana alaihi wa ashabi waɗanda suke kan abin da ni da sahabbai na muke kai ita ce guda ɗaya kallon tal ƙwallon ƙwal wanda aka yi mata ta biyar kenan ke sa ibn izza al-hanafi yake cewa ya bayyana cewa mafi yawan dukkan waɗanda za su zama su suna saɓani duk cikin su halakakku ne illa ahlus sunnati wal jama'a sai ahlus sunna wal jama'a sune kadai ba su halaka ba yace me yasa wannan ikhtilafa waqi shi saɓani ba makawa dole sai ya faru la mahalata haka Allah ya kaddara to amma ina hanyar tsira ina tafarkin tsira ka lazumci tafarkin manzon Allah da tafarkin sahabbansa sai ya zama to ka zama to kana kan hanyar tsira kira ina fatan mun gane duk wanda ya zama to ya tattara a wannan hanya sai ya zama to zai zama to ana bukata abin da ake so a gurguje hadisi na karshe wanda yake mana ishara akan turewa da dunkulewa wajen guda shine hadisin manzo Allah ke cewa masal mu'minina fi tawaddihim wa tarahumhum wa ta'aqufihim kama sal jasad al-wahid idha ishtaka minhu udwun tada'a lahu sa'ir al-jasad bil humma bis sahr wal humma ko manzo Allah ke cewa kwatan kwatin misalin mu'minai wajen soyayyarsu da juna da tausayin juna da tausasa ma juna yace kaman jiki ne guda daya idan wani sashi na jikin ya zama to ya fama ciwo ko ɗan kankare a ce ga jiki ya tsara ɗan fama da ɗan kankare hannu kai zai dafi kai zai ɗauka ƙafa zai ɗauka jiki gaba ɗaya haka ne ko ba haka bane manzo Allah ya ce haka ake sai zama to al'umma musulmi ta kasance tsintsiya madaurin ki ɗaya idan sashi ya zama to ya samu cikin damuwa to ya zama to kowanne zazzabi ne ya samu ɗan ɓangaren a wani abu ne ya zama to kowa ya zama to suna jin cewa al'amarin da nasu ne guda ɗaya sun tsinci kansu akan haka a gurguje abu na uku abubuwan da suke kawo rarrabuwa da saɓani daga ciki akwai rashin riko da littafin Allah maɗaukakin sarki da rashin taimakekeniya akan takawa da Allah ya mana umarni ne riko da littafin Allah idan ba riƙe littafin Allah ba za mu samu saɓani sannan kuma a zama kana taimakekeniya wa ta'awunu alal birri wa taqwa wa la ta'awunu alal ismi wal udwan na biyu idan ya zama to ana aikata saɓani a cikin al'umma yana cikin abin da yakan zamanto yakan sanya al'umma ya zamanto sun samu saɓani a cikin sai Allah ya raba zukatansu saboda manzala yake cewa ma tawaddas nani ma tawaddas nani fillahi thumma yufarriqu bainahuma illa bi dhanbin yuhdithuhu ahaduhuma manzala yake cewa ba inda zai masoya guda biyu ya zamanto suna soyayya dan Allah sannan su samu rabuwa tsakaninsu face sai ya zama to da zunubi ne ɗaya daga cikin su ya aikata wannan laifin da ya aikata sai ya zama to Allah sai ya raba tsakanin su to ina kuma idan aka ce kuma abin ta yi wannan da yawa shi yasa daga cikin abin da ke haifar da sabani mujiba a yakin Uhud da manzo Allah yake ce ma wa'insan mutane sha uku ku zauna akan dutsen nan ko kun ga wani nasara ko an nasara akan kar su mene kar su dauka amma da ya zamanto a lokacin suka zamanto suka saba wa manzon Allah ne biyo baya sai aka yi galaba akan al'umma musulmi aka yi rinjaye a kansu sanadiyar mene sa'a ma manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma'ana kaga duk inda ya zama to aka sa'a ma uban manzan Allah ko manzan manzan Allah to aka samu sabani a wannan wajen muna fatan Allah ya kare ni na uku ittiba'ul hawa san zubin san zuciya duk lokacin da zaman to aka kauda littafin Allah aka kauda shiryen manzan Allah ko wani abin san zuciyarsa ne to mutane ba su taba samun haduwa ba Allah ta wala tattabi'ul hawa fa yudillaka عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم من عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب ko duk inda ya zamanto aka sanya san zuciya to al'umma zai zamanto za ta rarrabu ba zai zamanto an sami haɗin kai ba na hudu abin da yake kawo rabuwa akwai hasada kamar yadda su ma yahudawa suka yi hasada turo manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zamanto sanadiyar rabuwarsu na biyar akwai fada da juna da kiyayya da juna duk al'umma da zama suna yaƙi ko suna faɗa a kankanonsu to za ka samu rabuwa za ta sauƙi a cikinsu shi yasa abin ka sai yake cewa da Allah yake cewa lau an fakta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim ko da yake da manzon Allah da a ce za ka ciyar da abin da yake bayan ƙasa gaba ɗaya ba za ka haɗa kan wancan mutanen Aus da Khazraj ɗin ba Allah ne ne ne ya haɗa tsakaninsu ina fatan mun gane ibn kasir yake cewa ai da batun adawa da kiyayya da suke da junansu na mutanen madina ansarawa da yaƙi da suke a jahiliya na aus da khazraj da zai zamanto ba abin da zai iya zamanto ya tsince kansu yace sai ya zamanto bibiyar sharri da ya biyo baya tsakanin su sai ya zamanto shine ya zamanto aka samu hasken musulunci sai musulunci ya sanya suka zamanto tsintsiya madaurin ki daya ina fatan mun gane abu na biyar da yake ƙara kawo rabuwan kai shine mene ta'assubanci wannan yace kabila ta ta fitawa ne wannan yace kabilan wance ta fitawa ne manzo Allah kuma ya yi fada akan wannan ya kore mana ta'assubanci wannan yace a shi ba haushi ne yafi kowa a wanda yace bazan bazan rami ko yafi kowa ko ko a wannan gashi muna masallaci ne tanya masallaci ne mu ce a mure kan gaba mun fi kowa a a musulunci ya goge ta'assubanci ko kuma me yake da suna wannan abin da ya shafi jahiliya ko tuttukan manzo Allah yake ce mana tuttukan mu gaba ɗaya ubangijinmu ne guda ɗaya baban mu ɗaya ne guda ɗaya babu fifiko ga balarabe ba fifiko ga wanda yake ne ba balarabe ba sannan kuma ba fifiko ga wanda yake baki ne ko kuma wanda yake ja ne gaba ɗaya sai wanda ya fi mene takawa inna kamakum inna kamakum inda Allahi atqakum ma'ana manzo Allah ya bitar ya tafiyar da wannan ɗabi'a ta jahiliya din shi yasa ko lokacin da aka samu sabani tsakanin Aus da Khazraj wani lokaci sai wanda suka ce ya mutanen Aus ku zo ku kawo mana agaji wannan kuma suka ce manzo Allah ce ina cikin ku kuna kira irin kiran jahiliya bayan Allah ya haɗa kanku kun yi kaza manzo Allah ya zama to yi musu fada ya kore musu wannan abin da suka yi akan cewa sun yi ɗabi'a wanda yake na da jahiliya ne bai kamata a ce suna tafiya akan haka ba abu na ƙarshe shine idan ya zama to ana yawan samun fada tsakanin musulmai ko kuma yaƙi tsakanin musulmai yana cikin abin da yakan kawo rarrabuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya hana yaƙan juna in dai ba akan addini ba ne babu faɗa akan wannan ke sace sai babu musulmi ku so kuma qitaluhu kufur zagin musulmi fasikanci ne dan wanda musulmi kowaye shi ka zage shi zage shi fasikanci ne sannan kuma ka yaƙe shi kuma wannan kuma manzala ce mene kafirci ne shi yasa ma Allah ce ko da zai zama tsakanin al'umma musulmi guda biyu ne an samu yaƙi da kaza to ba zai zama a ce kawai wannan bangaren za a ɗauka ba sai dai a shiga tsakiya a ga wane ne sai zalunci a daidaita tsakaninsu وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقتدين كو دول زمن تو تفيا هكذا في كتنشي bangare na hudu tasirin da yake cikin haɗin kai bari in karanta kawai ba sai na dogon magana a kai ba abin da yake cikin tasirin amfanin haɗin kai su ne da dukkan abin da aljama'a wanda manzan Allah da sahabbai suka kasance su ne wannan ma'ana duk wanda ya zamto ya lazimce su to ko shakka babu an fahimta cewa shi ne yake kan hanyar mene shi yake kan hanyar mene hanyar tsira da manzan Allah sai man kana alama ana alaihi wa ashabi wanda ya zama to yana kan abin da ni da sahabbai na muke kai ma'ana wanda ya zama to akan tafarki da jama'a ma'ana in ka san bin hanyar tsira daga tasirin shi ya zama to ka kamfara cikin mutane na biyu haɗin kai yana tabbatar da fahimtar addinin musulunci ga al'umma na abin da ya shafi aqida da ibada da mu'amala da akhlaq su in ji al'umma suna tura waje guda ɗaya ne to za ka ga za a fahimci wannan abin cikin ruwan sanyi na uku haɗin kai yakan zama to yana cikin abin da yake karfafa al'ummar musulmi a cikin ruhin sai zama to sun zama tsintsiya madaurin ki daya kamar yadda ake cewa yadullahi ma'al jama'a ko hannun Allah yana tare da mene jama'a ki idan ya zama to wanda Allah yake tattare da su za su kafa cin nasara a dole ne zama to a koda yake nasara tana tattare da su shi yasa sai zama to a cikin karkashin haka din za su samu yin samu karfi a cikin haka ba za su yi rauni ba ba kuma za su rarraba ba kamar da Allah ke cewa bi Allah wa rasulahu ku da'a ga Allah ku da'a ga manzansa wala tanaza'u kar ku jayayya wa tafshalu sai zaman to sai ku zaman to ku watse wa tazhaba rihukum karfin ku ya zaman to ya tafi Allah ce ku yi hakuri inna Allah ma'as sabirin lalle Allah yana tare da masu mene hakuri ina fatan mun gane Imam Qahawi Allah shi mishi rahama yake cewa wa yan jama'a ta haqqan wa sawaba yana ganin tabbas haɗuwar jama'a mutum yana ɗamfare da ahalin suna wal jama'a su ne suke kan gaskiya suke kan tafarki mai riciya ya ce wal furqatu zaigan wa azaba sannan kuma rarrabuwa shi ne zamanto karkasuwa ne yakan zamanto me yake suna barin tafarki ne sannan kuma azaba ne yake karkashin haka ya ce wa alamu anna lishtima'a rahma ku sani haduwan al'umma rahama ne wal furqatu kuma azab rabuwa kuma ita kuma azaba ne muna fata Allah ya kare mu a cikin haduwa akwai samun karfi da izza da nasara ga al'ummar musulmi tun lokacin da zamanto aka tsinke za a zamanto karfi na haduwa waje guda daya shi yasa ma'an bin za'ida wanda imam zabi ke ce mashi amirul arab gaba daya gashi kuma gongo ne ya zamanto yake mawasici ga ƴaƴansa lokacin da mutuwa ya zo masa ya kirawo ƴaƴansa ya ce ku zo suka zo suka same shi sai ya hada ma suka me yake sa abin harbi nashi ko ya hada su je guda ya dinke su ya tsaure sai ya ba ta yace gashi ku karya su wannan ya ansa ya kasa wancan ya ansa ya kasa duk cikin suka kasa sai ce to ku kawo suka kawo sai ya bubbuda da ya bubbuda sai ce kowa ya ashira shi kakkarya kowa sai ya ashira shi kakkarya mun gane magana to shine da nan sai yake musu wasiki yake ce musu kunu jami'an ya bani ya idza atara khatabun wala tatafarraqu ahada ta'bar rimahu idan tama'ana takassuran wa idza wa idza tarabna takassurat ahada ma'ana yace ku zamanto a haɗe tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ya ku ƴaƴana idan kuka yi haka to za ku zamanto kamar abin ice ne aka tattara shi ba za a iya karya ku ba idan kuka yi haka kar ku yarda ku rabu ku zama ɗaiɗai da ɗaiɗai ba ku ganin cewa yanzu mashi idan aka har haɗa soje guda aka nemi a karya su ba a iya karya su idan kuma aka raba su zai kowane ɗaiɗai za a nemi za a karya su to ma'ana wannan yana ishara cewa duk al'ummar da suke samu izza su samu nasara a cikin al'amarinsu to ya zama cewa su ɗinke tsintsiya maɗaurin ki ɗaya ina fatan mun gane sannan kuma daga cikin abin da yake tabbatar da haka yana cikin ƙara haɗin kan al'ummar musulmi da sanayya ga juna zai zama wancan balarabe ya san wancan bahaushe wancan bahaushe ya san wancan bayarbe wancan inyamur ya san wancan kanuri in musulunci ya haɗa mu gaba ɗaya sai ya zama sai zama daga cikin mahimmancin haduwa kenan da Allah ya ce ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa unsa wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila sai ce mene li ta'arafu inna akramakum indallahi atqakum daga tasirin shi akwai samun yin da'awa umarni da kyakkyawan aiki da hani da mummunan aiki idan al'umma suka zama sun tsaya madaurin ki daya zaka samu suna umarni da kyakkyawan aiki suna hani da mummunan aiki kamar inda Allah ta wace kuma kuma mutum ya runa ila khairi ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر وأولئك هم المفلحون ko sannan kuma yakan sanya abokan gaba su ji tsoron ku duk inda suka ga cewa kuna dan fare waje guda ɗaya ne sannan babban cin nasara ga waɗanda suke zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a ran tashin alkiyama zai zamanto fuskokin su zai yi haske su ne za su shiga aljanna Allah ka sanya mu a cikin su ma'ana da Allah sai wa amma allazina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillahi hum fiha khalidun waɗanda ya zama to fuskokinsa suka yi haske ran tashin alkiyama waɗannan su ne suke cikin rahamar ubangiji sannan kuma za su dawwama a ciki imamu sa'adi Allah shi mashi rahama yake cewa Allah yana bada labarin ran da za a kasance ran tashin alkiyama da yanda za a yi ma kowa sakamakon aikinsa yanda za su zama to wa'ansu ana kwaɗaitar da su wa'ansu kuma ana tsoratar da su sai ya ce wa'ansu fuskoki a ranar za su zama to masu haske ne su ne ya ce wannan fuskokin su ne ma'abota arziki ran tashin alkiyama su ne ahalul itilaf wal itisam wanda suka zamanto suka ture suka tsinke waje guda daya sannan wa'ansu fuskoki kuma za su zamanto suna cikin mene bakin ciki suna cikin duhu wa'annan kuma su ne sai ya zamanto waɗanda za su zamanto ƴan gidan suke na Allah ya kare mu su ne wanda Allah yake magana wa'ansu fuskoki za su zamanto kuma a wannan ranar suna cikin mene duhu kenan ina fatan mun gane ma'ana bangaren can hadarin rabuwar sai ya zamanto daga ciki shine ran tashin alkiyama duk wanda ya zamanto ba a dinke take ba ran tashin alkiyama sai ya zamanto fuskokinsu za su zamanto su ne mene waɗanda zai zamanto ba ahalus sunna ba yan bid'a kamar yadda ibn abbas yake faɗa ta biyar da wuzuwa ahalus sunna wa tasawwur wuzuwa ahalul bid'a cikin tafsirul qurtubi ko ma'ana fuskokin ahalus sunna zai zamanto za su haske gobe kiyama fuskokin yan bid'a za su mutu za su yi duhu muna fatan Allah ya tsare mu ya kare mu daga cikin illar rarrabuwa kenan sannan kuma shine Allah ce wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili sai ya zamanto kun bar tafarki gaba ɗaya kenan yana cikin abin da yake raunana al'umma cikin illar rabuwa za a samu rauni da Allah ce wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru sannan kuma za a samu ba za a samu umarni da kyakkyawan aiki ba ba za a sami hani da mene ba da mummunan aiki ba sannan kuma za a sami kamanceceniya da kafir da Allah ce wala takunu minal mushrikina minal ladzina farraqu dinahum sannan kuma yana daga cikin abin da zai zama to dalili ne na saba ma annabawa yakan haifar mu da mutane shiga wuta da manzo Allah ce fa inna ma ahlaka man kana qablakum bi kasrati su'alihim wa ikhtilafihim ala anbiya'ihim sassaba ma annabawa cikin abin da suke umarni da shi da kuma wannan aya wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahu huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira Allah ya sanya albarka abin da muka yanta Allah ka sa mu tare a cikin lada wanda kuma muka kuskure wannan daga shedan ne daga gare mu da Allah karka rike mu da shi Allah ka nuna mana kuskuren mu ka ba mu ikon gyarawa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wassalamu alaikum